أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka sha hudu da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da shekara ɗari hudu da shekara arba'in wanda ya yi daidai da sha tara da watan mayu watan biyar miladiyar haihuwar annabi isa ɗanna na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2019 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci ya biya mana dukkanin bukatocinmu na alkhairi ya sayya muna cikin wa'anda za a inta a cikin wannan wata wata mai tarin albarka ya karbi dukkanin ibadu da muke yi na sallah da azumi da kuma sauran qiyamul laili Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace nan duniya ya sa mu dace a gobe alkiyama a jiya mun kwana a ayata waton ayata 24 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul furqan fadin Allah subhanahu wa ta'ala ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila yau za mu tashi aya ta 25 sai Allah ya ce ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا
الله يتي ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الله يتي ويوم تشقق السماء ranar da sama za ta yage za ta tsage jama'a sama za ta tsage Allah ce to ranar da sama za ta tsage bil gamami da watan as-sahab idan aka ce as-sahabu shine watan eh hadari wannan gajimare da ake gani a sama to Allah ce idan sama ta tsage bil gamami to abinda zai faru sai Allah ce wa nuzzilal mala'ikatu tanzila nuzzila al mala'ikatu tanzila za mala'iku za su sabko sabkarwa jama'a wana fahimta Allah ya kira alqur'ani Allah ce idan sama'un shaqqat yayin da sama ta tsage alama ce ta kiyama an tashi duniya kenan to shi ne Allah ya ce wa yawma tashaqqaqu sama'u bil ghamami ranar da sama za ta tsage waton da abin da ya shahi as-sahab na waton abin da ya shahi waton hadari girgije shine al-ghamam girgije Allah ce da girgijen ta gaba ɗaya duka sai su tsage to Allah ce wa nuzzila za a sabkar da mala'iku tanzilan sabkarwa nuzzila fi'ili ne sulasi mazidun e fi'ili sulasi ne wanda aka karawa da at-tad'if sannan kuma aka gina shi mabani lil majhul to Allah subhanahu wataala zai sabkar da mala'iku tanzilan masdar ne na nazzala nazzala yunazzilu tanzilan masdar kenan wato lidilalati lidilalati ma'ana don an maka ma'anar take da karfi da yawa shi yasa Allah ya kawo masdar sai Allah ya ce almulku yawma idhin alhaqqu lirrahman a ranar da sama ta tsage tare da abin da ya shafi watan as-sahab kinta gaba daya sai Allah ya ce almulku yawma idhin alhaqqu lirrahman tabbas mulkin gaskiya a wannan rana to na Allah subhanahu wata'ala ne shi Allah shine ke da mulki a wannan rana ba wani wanda yake da mulki bancin Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya taɓa yi wa watan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan bayani akan kafirai Allah ce hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amr sai Allah ce wa ila Allah turja'ul umur ba abin da suke jira shine suna jiran tunda ka ce za a yi tashin kiyama to Allah subhanahu wa ta'ala watan yazo ai sannan kuma al-ghama abin da ya shahi watan girgije gaba ɗaya su, su, su, su zo sannan kuma mala'iku ya su zo to Allah ya ce duka dai lamurran ga wajen Allah subhanahu wa ta'ala za su koma jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sama idan aka ƙare wato duniya ta tashi gaba ɗaya za ta tsagewa ibnu abbas rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda yake cewa a ƙarƙashin wannan aya yace ya jama Allahu al-khalqa fi yawmil qiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai tara halittu a inin alkiyama gaba daya fi sa'idin wahidin a cikin wani hili wani hili guda Allah zai tara dukkanin mutane gaba daya fi sa'idin wahid a wani huri da za a yi a sabule general gaba daya za a yi aje wanda kowa zai zo dan adawa zai zo dan gwamnati zai zo mai kuɗi zai zo talaka zai zo na mace mace za ta zo namiji zai zo kowa zai zo a wannan hurin sannan kuma aljinnu wal ins mutane da aljannu ba mutane kaɗai ba gaba kenan har da aljannu ibnu abbas ya ce wal baha'im da dabbobi irin dabbobin gida duka duka shanu raƙuma duka za su halarto wannan huri ya ce wasu ba hada ma dabbobi irin wa'incan irin su zakuna da da abin nan da sauransu ya ce wa tsayir da kuma tsuntsaye gaba ɗaya kowa daga cikin tsuntsaye zai halarta ya ce wa jami'i khalqi wa jami'il khalqi da dukkanin halittun Allah subhanahu wa ta'ala duka kowa zai zo ba wanda zai bace wa Allah subhanahu wa ta'ala ina alkiyama sai Allah ya ce al mulku yawma idinil haqqu lirrahman tabbas mulki fa a wannan rana ba wani mai mulki sai Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake shine ar-rahman shine wanda yake mai rahama wa kana yawman alal kafirina asira wannan wuni na alkiyama ya kasance wuni ne mai tsanani wanda ya yi tsanani akan dukkanin kafirai jama'a muna fahimta Allah ya ce wa kana yawman shi dai a inin alkiyama ranar da sama za ta tsatsagewa kamar da Allah ya ce fa yawma idh waqa'atil waqi'a sai Allah ya ce wa shaqqatis sama'u fa hiya yawma idhin wahiya wal malaku ala arja'iha wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawm fawqahum yawma idan samaniya Allah ya ce idan mai abkuwa ta abku ta ce mi kiyama kenan an tsayi kiyama Allah ya ce wan shaqqatis sama sama za ta tsatsage Allah ce sama za ta tsage duk girman saman nan Allah ce wallahi za ta tsage wan shaqqatis sama'u fa hiya yawma idh wahiya a wannan ranar sama ta kasance mai dan karin rauni ai rauni ta yi rauni kore da gaske saboda Allah subhanahu wataala shine ya bata umarni sai Allah ce wal malaku ala arja'iha su kuma mala'iku suna a gehen sammai a geman sama wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya a saman su Allah ya ce akwai wasu muta a wasu mala'iku da za su ɗauki al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala wani suke sun kasance mala'ika ne guda takwas to a wannan ranar shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam hadisin Imam al-Bukhari hadisin Ibn Umar Allah ya ƙara masa yarda yace inna Allah ta'ala yatwi samawati bi yaminihi Allah subhanahu wa ta'ala yana naɗe sammai da hannayensa jama'a muna fahimta Allah zai naɗe sammai da hannayensa kamar da makarantu a baya yau mana tsawi sama Allah zai naɗe sammai da hannayensa wa ya akudul ardina biyadihi sannan kuma ya ɗoki ya kame waton ƙasa ƙasashe guda ƙasa guda bakwai da hannayensa summa ya sai Allah ya ce أنا الملك الديان أين ملوك الأرض Allah zai ce ana maliku dayyani ni ne ubangiji wanda yake mai mulki na gaskiya aina mulukul ard ina masu mulkin ƙasa jama'a muna fahimta rannan kowa ya kwanta dama Allah shi ne zai wannan tambayar hadisin ibn umar Allah ya ƙara masa yarda hadisi na 2788 a cikin sahihi muslim Allah zai ce ana aina mulukul duniya ina masu mulkin duniya jagorori waɗanda suke ke takama don an ba su wani abu na mulki har ma suna ganin kowa ba komi ba suke aiwa kowa abin da suka ga dama to Allah ya ce yau ina suke ainal jabbarun ina masu girman kai cikin masu mulki masu jiji da kai Allah ya ce ina suke ina wanda yana tahiya sai an an, an, sa iko gaba da bayansa yana tafi Allah ya ce to ina ire-iren mutane ainal mutakabbirun Allah zai tambaya ina masu girman kai wa'inda girman kai ya hana su bin gaskiya ba wanda zai baiwa Allah subhanahu wa ta'ala amsa sai Allah ya baiwa kansa da kansa amsa ya ce lillahi alwahidul qahhar mulki na Allah ne wanda yake daya sannan kuma wanda ya gagari kowa sai Allah ya ce almulku yawma idinil haqqu lirrahman tabbas mulki a wannan wuni na Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma mulki ne na gaskiya ba aran mulki bane sai Allah ya ce wa kana yawman 'alal kafirina asira wannan wuni ya kasance mai dankarar tsanani wa kafirai shine Allah subhanahu wa ta'ala ce fa idza fa idza nuqira fi naqur fa zalika yawma idhin yawmun asir alal kafirina ghairu yasir Allah ce idan aka yi busa a cikin kaho to fa zalika yawma fa zalika yawma idhin yawmun asir wannan ini ya kasance ini ne wanda yake da dankarar tsanani ini ne wanda yayi girma wa kafirai sai Allah ce alal kafirina aka dukkan wanda ya bauta wa Allah a duniya ya aka je alkiyama Allah ce gairu yasirin bashin sauki ba kawwan lasa bane ga dukkanin kafirai Allah ya samu dace sai Allah ya ce
ويوم يعض الظالم على يديه na'am يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا
Allah ya ce wa yawma ya abdu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadula Allah ya ce wa yawma ya abdu ranar da waton kafiri is azzalimi ya abdu zalimu ala yadayhi ranar da zalimi duk wanda bai bauta wa Allah ba azzalimu nan wanda yake ya karkacewa hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shirka to shi ake cewa azzalim to Allah ya ce ranar da zalimi zai ciza ya tsunsa kafiri zai sa hannu ya tsasa a baki yana cizawa me yasa yake cizawa saboda watan annadmin saboda watan abin da ya shahi nadama yana cike da takaici da nadama da kuma haushin bai bi Allah subhanahu wa ta'ala ba jama'a wallahi duk wanda ya ki bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda yayi abin da yake so a rayuwar duniya duk matar da ta ki bin Allah subhanahu wa ta'ala ta ki bin zaman aure ta wa mijinta da'a duk namijin da ya ki kiyaye dokokin Allah a rayuwa namiji ko mace wallahi idan aka je kiyama sai ya ciza ya tsansai na da na sani yana nadama ina ma da ya bi Allah subhanahu wa ta'ala jama'a Allah ya ce wa yau mai abdu zalimu ala yadihi ranar da kafiri azzalimi wanda bai bi Allah ba cikin maza da cikin mata zai ciza ya tsunsa ya kuli yana cewa ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila ceto na da na sani wallahi da na rike hanyar shugaban halitta na rike tafarkin manzon Allah sunna sak bid'a sam ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabiya sabila ceto na idan na sani da haka ne al'amarin zai kasance wallahi da dun na saki shehuwa ne da muridi wane da wane wane na rike Allah subhanahu wa ta'ala na bi karantar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mace za ta ce ina ma da na sani da na rike sunnar manzon Allah da ya karantar da mu akan mu yi wa mazajen mu da'a wallahi da na sani da ban ci zarafin mijina ba da na sani da ban ci mai mutunci ba da na sani da ban tauye ma'auni ba da na sani mulki da aka bani jagoranci da na yi adalci wa al'umma da na sani sallar da na yi da ban yi dan ayaba ni ba da na sani kaza da kaza da na yi wallahi na yi yau da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu jama'a ba abin da yafi hadari a rayuwa kamar kana aikata aikin addini amma ya sha kure annabi ya gabas kai yamma kai kowa matsala wallahi shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam cewa yayi ma at ma at annabi ke cewa duk abinda na zo muku da shi to fakhuduhu ma atakum bi fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda na zo muku da shi to ku riki ma atatukum bihi fakhuduhu duk abinda na zo muku da shi manzo Allah ya ce ku rike duk abinda na hane ku to kuma ku handa shi sai Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu to kafiri wanda bai bi Allah ba bai bi manzon Allah ba wanda shi ga musulmi ne fa ga yana sallah yana azumi zai zakka amma problem kisa shine bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bi manzon Allah ba to a ina alkiyama zai ce da yatsunsa ya ce ina ma da na sani wallahi da na riƙe hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi yasa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam cewa taraktu fikum amaraini lan tadullu idza tamassaktum bihima alkitabu was sunna na bar muku ababe guda biyu har abada duk wanda ya riko da su bai bacewa idan kai rike su annabi ce baka bacewa har abada lan nafayul abadi har abada nan gaba in kai rike wa'annan abubuwa guda biyu manzon Allah ya ce wallahi ba za ka bace ba kamar ka tambayi manzon Allah miye sai annabi ya ce alkitabu was sunna littafin Allah da sunnar manzon Allah cikin komi aiki na rayuwa cikin kowane aikin ka da za ka yi kake iya samun aljannar ka kake iya samun hutar ka shi yasa sai ka kiyaye kowane aiki za ka yi to ka ribi menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul idan kuka yi jayayya cikin lamari to a maida mu Allah da manzon sa kawai sai a dibi menene littafin Allah yace menene sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam yace sai a aikata sai Allah yace to a ran nan zalimi zai ce ina ya laitani ceto na ittakhadtu ma'ar rasuli sabila da na sani da na kama hanya tare da wa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai Allah ya ce zai ƙara cewa shi kafiri ya laita ni lam attakhiz fulanan khalina da na sani ceto na nadama ta da hasara ta wallahi inna na sani da ban riki wani aboki ba da ban riki wani ba wato ya zamanto abokina jama'a muna fahimta me yasa kamar ka tambaye Allah sai ce laqad adallani ani zikiri haqiqan ya batar da ni akan ambaton Allah subhanahu wataala aboki yana da tasiri kwari a addini a rayuwar mutum aboki na da tasiri shi yasa manzon rahma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ke cewa watan almar'u ala dini akhihi mutum yana kan addinin dan uwan shi yake sannan kuma a wani hadisi falyanzur ahadakum man yukhaliluhu dayan ku yayi dibi da zai abu abuta in za ka yi abuta to ka yi aboki wanda yake nagari mutunan kirki wani bawa Allah yake cewa anil mar'i la tas'al wa absir qarinihi wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi fa in kana za fa in kana za shar fa in kana za khairin fa qarribuhu tahtadi wa in kana za sharrin fa janibuhu sur'atan yace idan kana son ka gane mutum to kar ka tambaye su shi waye ka dibi wani irin abokani yake mu'amala da su idan abokanan kwarai ne zaka kake kaga mutum abokin kwarai ne mala yace to faqaribuhu tahtadi ka kusance shi zaka shiriyo amma wa in kana za shar in kaga dan duniya ne to fajanibuhu sur'atan ka nisance sa da kurkusa saboda tiyawa aboki yake tasiri akan abokinsa malam da zaka diba da yawa daga cikin mutane suka lalace suka shiga hanyar shaye-shaye cikin matasa cikin kashi ɗari kashi tamanin da goma sha biyar idan ka tambaye shi wane ya aka ya koma shaye-shaye sai ya ce maka abokinsa ne wani sanadiyya ya fara shan taba a majalisi ne fada yake zaune da abokinsa a yana shan taba wata ran sai ya lura da wani abokin na cikin damuwa sai ce ai wani da kayi dan karaben da kayi kare guda ai da za ta tahi sai daga nan kuma aka yi shi kenan sai yayi tazarci Allah ya sauwage to shi yasa aboki na da muhimmanci da yawa to shine Allah ya ce wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhastu ma ar-rasul sabila ya wailata ceto na lam attakhidh fulanan khalila da na sani da ban riki wani aboki ba aboki na da muhimmanci shi yasa Allah ce al akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin Allah ce abokanan juna idan aka tashi alkiyama Allah ce aboki da aboki abukiya da abukiya ami da ami koleg da koleg Allah ce kamarar da kamarar dukkanin su gaba daya a gobe alkiyama Allah ce aduwun makiya juna ne wallahi duk amintakar da ba kulla ta dan Allah ba duk amikin da kai amintaka da shi kai amice da shi ba dan Allah ba ba a hanyar Allah subhanahu wataala ba hanya ce ta duniya kuka zo kuka saba ma Allah subhanahu wataala a irin alkiyama Allah ya ce al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwu ila al-muttaqin gaba daya tsakaninka da kamaradikinka tsakaninka da amikinka tsakaninka da kolarkinka Allah ce gaba daya ina alkiyama makiya juna ne kowa zai tsine ma juna illal muttaqin banda masu jin tsoron Allah jama'a muna fahimta shi yasa idan za ka yi abotaka ka yi abotaka akan aikin Allah subhanahu wataala shugaban halitta annabi Muhammad yace sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu wai mutane guda bakwai Allah zai sanya su a ƙarƙashin unarsa ranar da ba wata una sai unar Allah subhanahu wataala jama'a muna fahimta mutane guda bakwai wasu tawaga al'umma guda bakwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace Allah subhanahu wataala zai sanya su a inin alkiyama ƙarƙashin wata una ranar da ba wata una nuna sai unar Allah subhanahu wa ta'ala daga cikinsu sai manzan Allah ce wa rajulani da mutum guda biyu abokane guda biyu kamarad da kamarad ami da ami kolega da koleg wanda ta habba fillahi suka so junansu ba don kun ba sai don Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ba zawarci ya hada su ba ba samarci ya hada su ba ba kwallo ta hada su ba ba matbace ta hada su a'a sun haɗu ne don yi wa Allah subhanahu wa ta'ala aiki tahabba fillahi suka so juna dan Allah ijtama'a alaihi annabi ce sun haɗu ne akan yi wa Allah da'a sun haɗu dan Allah subhanahu wa ta'ala dan ci gaban addinin Allah ba ta haɗu da ita wajen ta kirkaye ta wajen malamin tsibbo ko wajen boka ko kuma a'a wajen tahiya wajen biki a an kulla abotaka ne akan tahiya wajen wa'azi karatun alqur'ani musaffa ta hadisi musabaka ta alqur'ani ko kuma wani abu da ya shahi kilcir islamic a sun haɗu ne wajen activity islamic ba sun haɗu bane dan duniyanci Allah ya annabi ya ce wa'annan mutanen guda biyu maza da mata ko ma waye idan mutum ya kulla soyayya dan Allah to a gobe alkiyama Allah zai sanya sa a ƙarƙashin unarsa ranar da babu wata una sai unar Allah ya Allah ka sanya mu a ciki kuma wannan una ma as-siddiqina wash-shuhada ga annabawan Allah ma annabiyina ga annabawan Allah a ciki jama'a ka yi una guda da annabawan Allah gaba ɗaya ba don kuma saboda ka kulla amice kinka dan Allah yau wani da zai kulla abotaka da wata saman Facebook suka hadu wai ka ji lalacewa wai wai ka ga namiji da mace suna suna suna suna isha jikin nimero sai ka ka tambaye shi wani layi sai maka wai wai wai kamara da kishi ce wai kamarat ko kuma ya ce maka amice billahi ladhi haramun ne abotaka da miji da mace dai ba mata ka bace to wannan bai halitta ba shi yasa muna kira wa dalibai musamman yan boko ku ji tsoron Allah subhanahu wataala wallahi ka ji tsoron Allah kar ka kuskura ka kulla abin taka da mace haramun ne ka aikata haramun daga cikin abin da yasa Allah zai taimaka wa daliban mu nan shi da sa'a mu Allah subhanahu wataala kar kai tsammani ka sa'a mu Allah kuma Allah ya baka abin da kake bukata ba halitta namiji ya kulla abotaka da mace ana abotaka tsakanin namiji da namiji mace da mace Allah ya samu dace a alkur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin wasu mutane a gobe kiyama bayan an ida hisabi yan aljanna muna aljanna ya Allah ka sanya da mu ciki yan wuta suna wuta Allah ya kare mu da su sai ɗaya daga cikin ayan aljanna ana kunci ana jin daɗi Allah ce qala qa'ilun minhum inni kana li qarin Allah mu kuzafta na ayan qala qa'ilun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka lamina almusaddiqin a idza mitna wa kunna turaban a inna lamab'uthun a inna lamadinun dan aljanna ne zai ce ma abokanansa ana fira sai ce musu kash ni a duniya ina da wani aboki akwai wani kolega kina wani amiki na wani kamarar kina duniya muna tare da shi wai shi abin da yake ce a inna kalaminal musaddiqin yanzu munami eske ka gaskata ka yarda cewa za a tada mu gobe kiyama haba kai abokin shan da kai ka tsaya kana kana bata maka kanka lokaci baka shan taba baka shan kafe baka cin goro baka yan mata baka da abukiya kai ga kanan kullun kawai haka sagaga a innaka lamin musaddiqin yo ai rayuwa ce ta ta din dole sai da irwa inna abubuwan saboda yana fidda kewa ya mance alqur'ani mai girma shine mai abin da yafi komi fidda kewa a rayuwa a iza mitna wa kunna turaban a inna lamadinu shin wai idan aka tashi alkiyama aka muka mutu muka zamanto kasa da turdaya shin za a ƙara mai da mu sai ce wai fa hal antum muttali'un sai ce wa ƴan uwansu na aljanna wai ina ma da za ku tanye ni linkaya in tsinka a jahannama Allah ce fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim yana leƙawa cikin jahannama sai gansa tsumu tsumu cikin jahannama abokinsa ne nan duniya sai ce wallahi tallahi laqad kitta an turdini ka kusa ka halakar da ni ba dan da Allah ya kare ni ba da yanzu muna cikin jahannama muna shan azaba amma sai Allah ya kare da rahamarsa shi yasa ba komai ba aboki ke jan ka akan sa ka bi ra'ayin aboki a'a ka dibi aboki wanda zaka yi abotaka da shi zamanto aboki dan Allah subhanahu wataala ya Allah ka sa mu dace to laqad adallani an dhikr haƙiƙa wannan abokin nawa laqad adallani ya batar da ni an dhikr akan ambaton Allah akan wa'azi da ake min an ce haramun ne ya kulla ni da wance an ce kaza haramun ne ta ke wajen malami wai saboda wai saboda ki mallaki mai gida ki mallaki miji wallahi kyautata masa kin kare mallaka shi shikenan kenan ki kyauta miji kenan an kare laqad adallani ani dhikri ba'da da ijjani haqiqan ya batar da ni akan ambatan Allah subhanahu wataala bayan ambatan Allah ya zo min sai Allah ya ce wa kana shaitan lil insani khadula haqiqan shaitan ya kasance mai fisge yana juya dan adam akan bin tafarkin Allah subhanahu wataala daman wato shi shaitan manufar shaitan shine yayi kokari ya kulla ka ya hada ka da abotaka wanda ba dan Allah subhanahu wataala ba jama'a muna fahimta wallahi aboki mu yi lura kowa ya dibi wanda zai abotaka da shi ka nemi mutunan kwarai ka yi abotaka da shi amma kashe da mu da yin abokane fasikai fajirai mashaya to in baka yi hankali ba wallahi zama da maɗaukin kawa shi ke jayo horin kai abokin ɓarawo taron shi ma ɓarawo ne don ko baka za ta za a sato a ga makaci daga in aka tawo aka turo wata kwamsiyar duk ana a yi jibge da ku a tai da ku gaba ɗaya Allah ya sauwaƙi sai Allah ya ce
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا
نعم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا الله يتي وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا سألتي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا الله يتي وقال الرسول manzan Allah zai ce sai Allah ya kashi a fi'ili madi kamar an gayi magana ne annabi zai yi wannan magana ne a gobe alkiyama Allah ya ce wa qalar rasulu manzo zai ce wanda manzo ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan gatan Allah zababbe a cikin halittun Allah gaba daya fiyayye duk duniya ba wanda yake daraja shugaban halitta annabi Muhammad to Allah ya ce wa qalar rasul idan aka tashi alkiyama manzo zai ce ya rabbi ya ubangiji na inna qaumi lalle mutane ta tabbas mutane na al'ummata ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura surqi alqur'ani wannan alqur'ani mahjuran abin kauracewa jama'a muna fahimta annabi zai ce wa Allah subhanahu wataala a inin alkiyama ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ya ubangiji na tabbas al'ummata ta riƙi wannan alƙur'ani abin riƙewa jama'a muna fahimta mun shiga cikin tashin hankalin da mun ƙaurace wa alƙur'ani ba malumai ba, ba, ba almajirai ba mata ba maza in ga an riƙe alƙur'ani musamman ma malumai 'yan cuwa-cuwa sai an taru ana so a sabka ƙur'ani a raba kuɗi to lokacin za a karanta alƙur'ani amma mutum ya ɗauki alƙur'ani ya buɗa ya karanta to ya zama matsala gare mu ka dibi kai wa kanka adalci dan Allah da ini suna kake dauko alqur'ani ka buda a ini so nawa kake kike dauko alqur'ani ki buda to bari a je qur'ani a ini so nawa kike buda whatsapp kinki ki dibi sakonnin da ake turo miki a ini so nawa kake shiga instagram domin ka ga abokananka sakon da aka turo maka a wuni so da kake dibi watan cikin group group kinnan ku da kuke da shi kana bude sakonni kala da kala jama'a yau ta kai musibar al'umman zamanin nan kana ida sallah wazo za ka buɗa musibar al'ummar zamanin nan kana ida sallah wazau za mu buɗa kun ga wazabkin nan wallahi idan ba mu yi hankali mafiya yawa yan wannan lokacin shi zai kai mu jahannama Allah ya sauwake na farin ga ya da ƙarya cikin wazab babu kontrolikin abin da ake gayi sannan kuma ya hana mu game da ɗauka alkur'ani mai girma kaga da za ka mu zamu kawo na mu'adalci kowannen sa yadda yake mu'amala da salularsa ba haka yake da mu'amala da alkur'ani ba musamman ustazai sun yi kowa matsa wajen karatun alkur'ani kuma ustazan mu musamman ma masu karantarwa sun yi kowa matsala wajen karanta alkurani dama dama malaman makaranta suna ƙara ma ɗalibai karatu amma ustaz in yana karanta tarihul jugarafiya ko kuma lugal arabiya alakwal to yana da wuya ka gansa in dai ba wanda Allah ya taimaka ba ka gansa da alkurani yana karantawa annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala ahli su kita iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti fa innahu ya'ti shafi'an li ahlihi ko li ashabihi maza ce ku karanta alqur'ani fa innahu ya'ti yawmal qiyamati tabbas alqur'ani zai zo a gobe alqiyama shafi'an li ahli yana ce zai ceci masu karanta sa jama'a mai karanta alkur'ani manzan Allah ya ce alkur'ani zai cece su a gobe alkiyama annabi sallallahu alaihi da labari har yake murmushi wasu sura guda biyu a cikin alkur'ani a gobe alkiyama kowace sura tana gwagwarmaya ta zo ta yi ceton mai karanta ta musa wace sura ce manzala ce suratul baqara wa ali imran za su zo ya tahajjani suna gardama suna jayayya gaban Allah kowanne yana son ya ceci sakon da yake karanta ta ta jama'a so ne wani ke buɗa in karanta abin da ya shi juye ki portable gam kaza mutum ya bata lokaci yana yana yana take lido cikin cikin portable mutum ya bude yana scrabble cikin portable mutum ya bude yana wani wani wasu wani wani abin nan namu kana hahadawa alqur'ani ka kaurace mai aya ɗaya ba za ka iya karanta ba akwai wanda billahi ladhi rabash da qur'ani dai ya karanta qur'ani sai in ya kama sallah ya tahi sallah ya karanta alhamdu kawai in aka sa mai kokari ne na biyar liman salata wani bai kwaita bai karantawa wani ba musiba bace kana musulmi qur'ani ka kaurace masa kuma babban musiba babban musiba kuma shine yanzu alqur'anin littafin da ka ba mu iya daukowa mu zauna mu karanta sai dai ka bude littafi a cikin cikin portable kana karantawa jama'a daga cikin fa'idodin karanta ɗauko alƙur'ani ka karanta ka ɗauko littafin ƙur'ani mushafkin da ka karanta na warin ka gwada duk ɗalibin ilimi wallahi ya gwada idan kana da problem kin memorization ta hadda ka ɗauko ƙur'ani ko da ba ka karanta ka dinga ƙora mai idanu billahi ladi da ikon Allah sai ka samu sauƙi wajen hadda ko ta mice ce ko ƙur'ani yana wanke ƙwaƙwalwa duk matsalar ka ɗauko ƙur'ani ka ƙora mai idanu kana karantawa yana taimakawa wajen ka samu sauƙi wajen haddace abu a rayuwa in ka ɗauko ƙur'ani ka karanta duk harafi guda lada goma shi kan shi ƙur'ani ka ɗauka ga rike shi akwai lada rikon ƙur'anin kansa akwai lada annabi ya ce mai karanta alƙur'ani kaga ga riko ga lada riko kuma ga lada karantawa sannan kuma mala'iku za su zo su kewaye kana karanta alƙur'ani dan Allah ko abin da ya wannan amma mu zo mu cika fada da surutu da gardama da ta siyasa ta kwazzaba abin nan ba a baka kudala mata a je gidan biki makaranta ma yanzu an tahi ta zan hurin tsegumi kasan mata sun yi kowa kokari tahi a makaranta amma kuma sun yi kowa tsegumi an zo makaranta amma kuma rabi karatu rabi tsegumi ita dai gata nan kullum har yanzu shekara talatin tana karatu ba ta wuce alifin ba'un ba har yanzu ba ta wuce alifin ba'un ba an samu matsala inda ana yi da an ci gaba jama'a mu karanci alqur'ani kuma mu yi kokari mu hadace alqur'ani annabi muhammad ya ce almahiru fil qur'ani ma alkiramil barara wanda ya kware gwani wanda ya iya tsayawa ya buɗe littafi ya karanta alqur'ani tiriyan tiriyan kamar da Allah ce warattilil qur'ana tartira to annabi ya ce algobi alkiyama ma alkiramil barara yana tare da mala'iku masu girman gaske manya manya cikin mala'iku tare da su za a sanya sa sai da ce wallazi yatata'ata fihi lahu ajrani mai ina a cikin alqur'ani lada bi gare shi annabi muhammad ya ce yi li sahibi alƙur'ani za a ce wa makaranci alƙur'ani iqra warta warattil kama kunta turattilhu fi dunya fa inna fa inna akhiru manzilatuka fa inna fa inna manzilatuka inda akhir ayati taqra'uha makaranci alkur'ani a ramma wanda ya tsaya ya karanci alkur'ani har ya haddace idan aka sa shi aljanna za a ce mu ikra karanta warta kuma kai hauhawa kana karantawa kuma kana hauhawa warattil karera alqur'ani fa inna akhiru manzilatika karshen matsayinka iya matsayinka a aljanna inda akhir ayatin ta qara'uha gun karshen aya ta karshe da ka karanta a cikin kanka jama'a shi koda yanzu misali idan mutum ya halatta alqur'ani sai Allah ya sanya cikin aljanna ta biyu yake to idan ya halatta alqur'ani in ya karanta yana karanta duk aya yana karanta yana ƙara matsi cikin aljanna ana ƙara daga shi da shi kakin ya kare inda ya kai to ya huce aljanna ta biyu kenan dalilin alkur'ani sai kaga mutum ya tsinci kashi cikin aljanna ta biyar ko ta bakwai tare da ogon kwata-kwata shugaban halitta annabi muhammad ta haka mu karanta alkur'ani ko musa iya musu karanta alkur'ani yau kalibe da wallahi inna yadda muka damuwa da iya musu iya conjugation haka muka damu da su iya haddace alkur'ani wallahi da an ci gaba shekara da shekaru suna taya da suna dawo amma har yanzu kuma ya dan turazim ki yayi maka fara kirki bai iya ba amma mai dama qur'ani anniya ka gani bilal zai kai komi abin da cikin shekara hudu ka da ce alqur'ani shekara hudu in Allah ya taimake ka ka da ce qur'ani matasa mu yi kokari mu tahadda alqur'ani a sa halqat a ta karatu a samu aran momi ko ba ku sako zaman tota da manzo Allah gobe kiyama makaranta alkur'ani su ne kuma kusantan manzon Allah gobe kiyama dan Abubakar hafizi ne fa Abubakar Siddiq hafizi alkur'ani ne Umar bin Khattab hafizi ne Ali bin Abi Talib hafizi ne Usman bin Affan hafizi ne duka waɗannan sahaban hafizai ne sun haddace su ne ke kewa da manzon Allah kai ba za ka zama to ba kake so ka zama to cikin waɗannan mutanen Aisha radiyallahu ta'ala hafiza ce ta haddace alqur'ani dan ita ta jiwa baban ta hayyarta alqur'ani Aisha radiyallahu anha ita ta jiwa baban ta hayyar haddace alqur'ani to manzo Allah zai ce wa Allah subhanahu ta'ala ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura ya Allah mutane sun kaurace wa alqur'ani kuma tabbas ya shi mun kaurace wa alqur'ani daga salula sai kida wani ma shi sallar shi gaba ɗaya babu ko ko sura ɗaya ta qur'ani billahi daga daga wani sarbabbe wani can mawaki shi daga ekon sai wani can wace ce na dan kwanni ko wane ne ga hinan dai kawai ya ya cika sallah da mawaka ka dibi sahabban manzon Allah dan ba alqur'ani muhimmanci in bulaguro mutum zai daga nan zuwa kwanni misali in sahabi ne zai gaya maka aya nawa za ka karanta zuwa kwanni sahabban manzon Allah suke su suna gane nisan wurin da ayo alqur'ani sai a ce maka nan zuwa kwanni misalin ka kafin ka je kwanni ka karanta bakara haka suke kiyasiwa na ga wanda ya ce shi wala in yana explore daga dan raƙon mazawa cikin gari ya san ko dan waka daga huri kaza ya san dan marso nawa ke juyawa a ga sababe ana ka hada qur'ani ka karanta kana hirar waka mafiya yawan matasa da mata mun cika salullan mu da waka wallahi ka shaida mu waka tana sa mina 50 abubuwa bai haduwa huri guda in ma waka ta zama to waka to sai ki ji baki iya jin komi waka tana sa mina 50 a zuciya jama'a mu ji da kyau waka tana sa mina 50 idan mutum ya saba sauraron waka to akwai lokacin da in ya kware zuciyar ta yi tsatsa sai ya ji bai iya sauraron alkur'ani wallahi in aka sa masa qur'ani ka ji kamar lafiyar shi lobe da jinni bai da jinni amma jin yake kamar mai aljannu bai iya sauraron shi saboda zuciyar kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun abin da yake aikata wani sabon Allah waka ta nane masa zuciya har ya zama babu alkhairi cikin zuciyarsa jama'a mu guji sauraron waka mazanmu da matanmu yau mata cikin gidaje waka sama hanya waka duk wata duk wani mawaki sun haddace billahi lazi ai mata ina yadda kuke haddace waƙoƙi M Inuwa da M Sharif har kuke haddace Alƙur'ani da yanzu mun samu haddata a cikin garin nan na Tawa amma duk kun bi gari kun lalata mana da M Sharif da M Inuwa
can wasu rabi sun kau sun dauko atim sun wasu sun runguma wallahi sai Allah ya runguma ku daga ta ata ata ku cikin jahannama Allah ya sauwake ba ruwan Allah ku karanta alqur'ani kai ku huta sai Allah ce waka zalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina kamar haka dai inji Allah yace a ja'alna muka sanya yadda kaga mutanen ka manzo Allah sun rike alqur'ani sun kaurace masa to haka dukkanin annabawan Allah su gabata Allah ce ja'alna li kulli nabiyyin aduwa mun sanya ma kowane annabi makiyi jama'a kowane annabi sai ya samu dan adawa kaga za ka yi wa'azi to wallahi sai ka samu yan adawa in ka ce za ka yi harka Allah to sai ka samu ayin adawa dole sai ka samu opposant cikin lamarinka yan siyasa ma ya samu dan adawa balantana kai wanda kake ma Allah aiki kana cikin yan fartikin Allah akwai garan farti wanda wata fartikin Allah to Allah ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwa min al mujrimina kamar haka dai muka sanya watan kowane annabi aduwa maki min al mujrimina daga cikin mujrimai fasikan mutane sai Allah ce wakafa bi rabbika hadiya wa nasira ubangijinka ya isa ya zamanto hadiyan mai shiryawa ya mutum mai dora mutum akan tafarki madaidaici sannan wa nasira kun mai taimako mutum a cikin lamarin su gaba daya shi Allah shi ke taimako ya Allah ka taimake mu kuma ka tsara tabbatar da mu akan wannan hanyar sai Allah ya ce وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة نعم كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا
Allah ya ce wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida Allah ya ce wa qala alladhina kafaru wa'anda suka kafirce sai suka ce laula nuzila alaihi alqur'anu ina ma ba a sabkan masa da alqur'ani ba jumlatan wahida kai tsaye a tattauro qur'anin gaba daya rana guda daga fatiha har nasi sura 114 Allah ya sabkar da su a rana guda kai tsaye wa manzon Allah so ce me yasa Allah bai wannan ba sai Allah ce ka gaya musu kazalika kamar hakan gani linu sabbita bihi fuadaka domin watan nusabbita mu tabbatar da shi watan fuadaka mu tabbatar da zuciyarka da wannan alqur'ani jama'a alqur'ani shifa'un waraka ce duk rushin lahi ka wallahi alqur'ani ya isa ya isa ya zamanto me warkarwa gare ka jama'a muna fahimta duk rushin lafiyar mutum alqur'ani ya isa ya zamanto me warkarwa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi suke cewa taraktu fikum shifa'ain na bar muku waraka guda biyu na bar muku abubuwa masu warkarwa guda biyu annabi ce alqur'anu wal asal na bar muku zuma da alqur'ani ku rike alqur'ani waraka ce sannan kuma zuma ma tana magani jama'a muna fahimta sai Allah ya ce kazalika kamar dai hakan gani Allah ya ga dama linusabbita bihi fu'adaka dan mu tabbatar da zuciyarka da alqur'ani mu kwantar maka da hankali da shi wannan alqur'ani sai Allah ya ce warattalnahu kuma muka rera shi muka karantar da kai bi ma'ana ai bayyanahu tabayyinan muka bayyana maka maka ma'anonin alkur'ani bayyanarwa jama'a muna fahimta Allah subhanahu wataala ya sauwake wa manzon Allah fahimtar alkur'ani shi manzon Allah bai iya rubutawa kuma bai iya karantawa ba Allah ya sayya wa manzon Allah alkur'ani a kirji bal huwa ayatun bayyinatin fi suduril ladina utul ilm alkur'ani a zuciyar manzon Allah yake to Allah ya ce warattalnahu ai bi ma'ana wa fassarnahu tafsir tartila bi ma'ana tafsiran mun fayyace maka ma'anonin alkur'ani fayyacewa ba abin da yake da gumudi a cikin alkur'ani sai Allah ya ce wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqq na'am وأحسن تفسيرا Allah ya ce wala ya tunaka bi matsalin ba su taɓa zo maka da wani misali ba wasu maganganu illa ji ina ka bil haƙi face sai mun zo maka da abin da ke shine na gaskiya wato sai jibril ya ka maka saƙo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wa ahsana tafsira kuma wanda fi kyautatawa wajen a yi bayani shi alkur'ani Allah ya ce ahsana tafsira kyakkyawa ne waje mutane bayani duk abin da kake da kake da bukata to cikin qur'ani zaka sami wannan abin jama'a muna fahimta Allah ce wala ya'tunaka su quraishawan maka gaba daya ba su taba zo maka da wani misali ba akan abin da ya shahi alqur'ani na su ganin kamar aibi ne da alqur'ani Allah ce illa ji'inaka bil haqqi fate sai mun zo maka da abin da yake shine na gaskiya mu nuna maka abin da suke faɗi ba daidai bane abin da Allah yake so shine abin da yake daidai sannan wa ahsana tafsira kyakkyawa wajen yi wa mutane bayani su gane babu idan ka ga mutum ai masa wa'azi da alkur'ani bai fahimta ba wallahi ba abin da za a karanta masa ya fahimta jama'a idan ka ga ana karanta wa mutum alkur'ani bai wa'aztu ba bai gane ba to babu wani littafi a duniya da za a ɗauko a karanta masa ya fahimta shi alkur'ani Allah ya sanya sa waton haske wa zuciyar masu imani kuma yake ɗora mutum akan tafarki madaci Allah ya samu dace sai Allah ya ce الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك أولئك شر مكانا وأضل سبيلا Allah ya ce allazina yuhsharuna ala wujuhihim kaga wa'anda ake tarawa a gobe alkiyama ala wujuhihim akan huskokinsu ma'ana azaba ta yi yawa akan huskokinsu za a tara su kwatan zuwa jahannama sai Allah ce ila jahannama zuwa jahannama wala'ika kaga wa'annan mutane sharrun makanan su ne suka fi kowa sharri watan matsayi mai sharri jama'a na fahimta wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddarta bai bauta wa Allah ba har aka tashi alkiyama bai tuwa ba ya mutu to Allah ya ce sharru makaran shi waton yana da makomashi mafi sharri ce jama'a jahannama sharri ce Allah ce sharru makanan hurin saukasa waton huri ne na sharri sai Allah ce wa adallu sabila sannan kuma ya bace mu hayya ba shi ba hanyar cin tausayi da kuma rahmar Allah subhanahu wataala jama'a muna fahimta wanda Allah subhanahu wataala yasa aka tada a gobe alkiyama bai bi Allah subhanahu wataala ba ko ta kibin Allah subhanahu wataala ta zamanto ba aikin komi sai munanta da mijinta ba aikin komi sai cin amana kazafi da ƙarya da ha'inci a rayuwa Allah ya ce idan bata tuba ba ta mutu aka ji alkiyama Allah ya ce to sharru makanan hurin su wato gidan da za a sanya su shine gida mafi sharri a rayuwa jama'a ce gidan hurin da zaka kwanta tabarmar jahannama matashin kan jahannama kulan jahannama ruwan jahannama abincin jahannama ai mutum ya shiga uku Allah ya kare mu sai Allah ce wa adallu sabila sannan kuma sun bace wa hayya bacewa har abada kuma ba su ba rahamar Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا
Allah ya ce walaƙad ataina Musa kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira Allah ya ce walaƙad haƙiƙan ataina Musa kitaba mun baiwa annabi Musa alkitaba littafi wani littafi ne shine at-taura jama'a muna fahimta Allah ya ce mun baiwa annabi Musa littafin at-taura wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira muka sanya a tare da shi dan uwansa ya zamanto annabi sannan kuma wazira basiran mai taimaka masa cikin lamarin da'awa jama'a muna fahimta Allah ya ce mun baiwa annabi Musa littahi sannan kuma muka sanya dan uwan shi annabi Haruna waziran mai taimaka masa a wajen isar da sakon Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce faqulna sai musu Allah muka ce izhaba ku tafi nan na alfa'ile ne kenan damiri ne wanda yake wato yusamma damir damir damiri ne wanda yake muttasil damiri ne muttasil wanda yake na alfa'ilain Allah ce fa qulna sai muka ce izhaba ku tafi kaga kenan mutun nawa mutun bi ila alqaumi alladhina kazzabu ku je wajen mutanen da suka karyata suwaye shine fir'auna da hamana da karuna da kuma mutanen su ɗan fadarsu Allah ce izhaba ku tafi ila alqaumin alladhina kazzabu bi ayatina zuwa ga mutanen da suka karyata ayoyin Allah subhanahu wataala jama'a annabi Musa annabi Musa ya sha wahala a rayuwa da suka zo sai Allah ya ce da suka yi musu wa'azi ba su bi ba sai Allah ya ce fadammarnahum sai muka darkake su tadmiran Allah ce darkakewa jama'a muna fahimta da aka yi musu wa'azi Allah ce da fir'auna da karuna da hamana da tuwagarsu da aka yi musu wa'azi wasu bi Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ce a ƙarshe fadammarnahum sai muka darkake su tadmiran darkakewa kaga sai Allah ya halakar da fir'auna cikin ruwa karuna sai Allah ya ce fa kasafna bihil ard sai Allah ya kisfe ƙasa da shi ga kuma hama na shi ma sai wahala ta duniya ta biyo baya gare su Allah ce fadammarnahum tadmira sai muka darkake su darkakewa sai Allah ya ce wa qauma nuhin wa qauma nuhin lamma kazzabu rusula aghraqnahum waja'alnahum lin-nasi ayatan وأعتدنا للظالمين عذابا أليما الله يتي وقوم نوح دمتانا النبي نوح shi ma ya sha wahala don matarsa kafira ce Allah ce wa qauma nuhin da mutanen annabi nuhu lamma kazzabur rusula yayin da suka karyata manzanni malami suka ce to annabi nawa aka turo mutanen annabi nuhu annabi ɗaya Allah ya tura wa mutanen annabi Nuhu shine shi Nuhun da kansa shugaba wanda yake kira zuwa ga tauhidi farko wanda ya fara kira zuwa ga tauhidi kenan shi da annabin Allah annabi Nuhu Allah ya ce wa qauma nuhin min qabl innahum kanu azlamu wa atgha sun yi zalunci kuma sun ƙetare iyaka inji Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ce wa qauma nuhin da mutanen annabi nuhu lamma kazzabu rusula yayin da suka ƙaryata manzanni shine suka ƙaryata manzan Allah saboda shi annabi nuhu ya yi shekara dubu ba hamsin shekara dubu ba hamsin yana wa'azi shekarun wa'azin annabi nuhu shekara dubu ba hamsin nan duka ya tattare shekarun babu shekara dubu ba hamsin duka a ta addition har duka kowa shi kare nan babu shekara dubu hamsin to Allah ya ce shekara dubu ba hamsin ne yana wa'azi amma mutane yan kaɗan suka yi abu suka imani da shi to Allah ya ce da suka ƙaryata a manzanni lamma kazzabin rusula a garaƙana sai Allah ya nutsar da su sai Allah ya sai Allah ya rutsar da su sai ga sama sama na bullowa da ruwa malam ƙasa na bullowa da ruwa jama'a muna fahimta sama ruwa ƙasa ruwa ba babu mafita ga ɗanɗansa da matarsa Allah ya halakar da su Allah ya ce a halakanahu muka halakar da su ƙasa ta bullo da ruwa ta inda ake tuya ƙarƙashin kasko cikin huta ruwa na fitowa muka Allah ya ce wa ƙasa ta buɗo duk ruwan da ke cikin ta tafi da su sama ita ma ta zubo da ruwa Allah ya ce wa ghidal ma wa qudiyal amr dama annabi nuhu yayi mi yayi jirgiya sai Allah ya ce ya sanya wanda suka imani a ciki wasu malamai suka ce mutum 20 wasu suka ce 40 wasu suka ce 80 Allahu a'lam suka dai imani jama'a kun ga mu da muke rayuwa cikin waɗannan mutane da suka imani da annabi nuhu ne Allah ya tsiratar da mu da aka muka ta cikin wannan wannan tsatsuwa kenan duk kafiran lokacin gaba ne Allah halakar da su duk duniya waɗanda suka yi imani su ne Allah ya tsasar da su Allah ya ce a garaɓanahum muka halakar da su wa ja'alnahum linnasi aya muka sanya su aya wa mutane gashi ana karantawa an halakar da mutanen annabi nuhu sai Allah ce wa a'tadna lizzalimin azaban alima la tabbas mu tanadin azaba wata ke azaba mai girma wa kafirai azaba mai radadi malam suka ce aka ce al'azabul alim azaba mai radadi shine azabar da ake wa mutum da kunne ta sha bambar azabar baki azabar baki ta sha bambar da azabar hannu azabar hannu daban ta kawa daban ta ciya daban ta bai daban ta azaban alima kenan kowane gaba da tashi azaba special Allah ya kare mu to Allah ya ce wa a'tadna lizalimin azaban alima mun yi tanadin azaba mai radadi duk wanda ya zalunci kansa da kafirin da Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa adan وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا
الله يتي وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا الله يتي وعادا حكما آداوة الله يتي مهلك الدس وعادا وثمود mutanen annabi nuhu hudu kenan su ne adawa Allah ce wa adan kun ga adawa wasamu da mutanen annabi salih da Allah ya turo musu annabi salih ya musu wa'azi dan kangarewa suka ce wa annabi salih in dai ka annabin Allah ne taguwa ta fito sai ga taguwa ta fito da ciki kuma to Allah ya ce wa adan kun ga adawa su kuma Allah ya ba su girma ko wasamu da samudawa manya manya jibga jibga Allah ce wa ashabar rasi da kuma mutanen ras malamai suka yi sabani wajen fassara su waye suka ce mutanen annabi annabi hudu ne suka ce a'a mutanen abirjan ne suka jiro maganganu da yawa sai Allah ce wa ƙorun da wasu al'ummomi bai na zalika kafira tsakanin waɗannan mutane Allah ce kafiran suna da duk Allah ya ce mun halakar da su ne sai Allah ce wa kullum da rabu na lahul amsal dukkanin su mun buga musu misalai mun yi musu gargadi ai musu wa'azi kuma sun kai muna baka darasi ne don ka kantar da mutanenka su a kai manzon Allah sai Allah ya ce wa kullan tabbarna ta tabira wa kullan ahlakanahum tahlikan dukkanin su Allah ya ce mun halakar da su halakawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi addu'a da wannan al'umma kad Allah ya halakar da ita sai an je alkiyama wanda bai bi Allah ba to tabbas Allah ya alkalin sai ya sashi jahannama amma duniya to duk iri da zamu yi Allah ya annabi ya roƙa mana Allah kad Allah ya gaggawo mana azaba wallahi Allah yana da haƙuri Allah ya baka abinci ya baki abinci amma ka kafirce wa Allah Allah kiri da kiri ka kibauta wa Allah subhanahu wataala to Allah ya ce wa kullun tabbarna tatbira dukkanin su mun halakar da su matukar halakawa halakawa da kuma babu wanda isa yi wata yi irin ta sai Allah subhanahu wataala fa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh